الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da sake haduwa a wannan darasi da muke gabatarwa na alwaqf wal ibtida wasilatuhuma bil ulum al lughawiyyati wash shar'iyya wannan shine majalisin mu ko zaman mu na takwas a cikin wannan karatu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora ga mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya a darasinmu da ya gabata mun yi bayanai ne a cikin suratu wato annisa wanda kuma mun kai ƙarshen bayanan da za mu kawo a cikin suratu annisa mun gane ko yanzu za mu shiga cikin sura sabuwa wato ita ce wato suratu alma'ida kenan insha Allahu ta'ala taun e, mas'alanmu wato ta farko kenan ita ce مسألة أتكين الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم نو أستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم عوض صالح الصفحة خمسين دبيو نن سيكاو صلته بعلم التفسير علم الوقف والابتداء yana da alaƙa da ilimin tafsiri wanda ilimin tafsiri shine shugaba na ilmumukan shari'a gaba daya ko ba haka ba to madalla sai ya kawo misali aya ta tara a cikin suratul ma'ida wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun adhim yace to fal waqfu ala qawlihi as-salihat in mutun ya tsaya wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihat tam ya cika duk da yake a rubuta lamun ba wai ana nufin ba a tsayawa ba ana nufin karatu bai tsayawa ka ce wa adallahu alladina amanu bil salihati nan ka ce sadaqallahu alazim ba a yadda da wannan ba tunda baka faɗi abin da an kai alƙawarin ba lahum maghfira waɗanda suka yi imani wato waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari Allah ya musu alƙawalin lahum maghfiratun suna da gafara ta musamman wa ajrun da lada sakamako azimin wanda yake mai girma an gane ko ya ce to wa inda ma kana tamman abin da ya samu tamman li an da qawluhu lahum maghfiratun bayanun wa tafsirun lil wa'd an gane ko bayani ne da tafsiri game da alƙawalin da an kai musu ba'da tamamil kalami qawluhu bayan magana ta cika to cewa magana ta cika wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat ba yana nufin ta cika ba ta fuskar i'rabi muna gane ko yawwa nan yana nufin kenan ta cika ta fuskar an samu wanda ya alkawali an samu wanda an kai ma alkawali amma ba a haɗi abinda an kai masa alkawali ba ya ce ka an ƙaddama lahum wa'adan kenan ka ba Allah ya gabata musu da alkawali tunda an ce kuma Allah in ya alkawali ba ya saba inna Allah la yukhlifu mi'ad faqila sai kamar wani mai tambaya yayi tambaya ayyu shay'in wa'adahu lahum menene Allah musu alkawali faqila sai an kace لهم مغفرة وأجر عظيم شيسا أبو يتي وقال أبو حيان أبو حيان يتي الجملة مفسرة جملة تي مفسرة لا موضع لها من الإعراب بات لو متأيتكين إعرابي كنا جملة تي تفسيرية وعدا يتعدى لمفعولين شي وعدا yana ta'addi zuwa ga maf'uli guda biyu awwaluhuma na farko al-mawsul shine ismul mawsul tunda an ka ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihat wa thanihima nabiyu mahdhufun taqdiruhu aljannata an gane ko ya ce to wal jumlatul mufassira ita jumlar za tafsiri lidalika ga wannan lidalika al-mahdhuf ga wannan abu da an ka shafe tafsiru sababi an gane ko lil musabbab kamar tafsirin dalili ne game da abinda ya sanya dalilin wani abu li'an aljannata domin ita aljanna mutarattabatun an sanya sanadiyar samun ta alal gufran cewa sai ka samu gafara wa husulul ajri da kuma samun lada wa kauniha bayanan aula kina a ɗauke ta bayani shine mafi dacewa an gane ko kinan shi ya ɗauke cewa a ɗauke ta bayani shi mai littafi bayan ya kama ganin abu hayya da tauhidi bayani ce shi ya ce ya ɗauka haka kinan ko ka ce an shafe jannatin wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin amma aka shafe shi sai an ka ce lahum maghfiratun wa ajrun azim sai zama to tafsiri na na wa'ad ko ko shi lahum maghfiratun wa ajrun azim shine maf'ulu thani tunda jumla ce ismiya sai ta zamanto fi mawdi'i al maf'ul ath-thani mun gane wannan yawwa wasu malamai kuma sun gaba a tsayawa akan wa amilus salihat kamar imamu sajawandi wa allala bi annal wa'ada waqi'un 'ala al-maghfira ya nuna cewa shi wa'adin ya abku ne akan mi akan gafara Allah ya yi musu alƙawarin gafara ne ba Allah ya musu alƙawarin aljanna ba to alƙarshe dai duk wanda Allah ya ma alƙawarin aljanna Allah ya gafarta mai duk kuma wanda Allah ya gafarta ma zai samu aljanna muna ganewa to wannan shine abinda malamai sun kaci kenan kaga ashe ilmul waqf wal ibtida' yana da alaka da ilimin tafsiri kai tsaye don mu gane wannan da kyau to in an ce ana tsaya kuma ba a ce cidas sai ka tsaya ba fa nan ba wakafi na ba na dole ba wakafi na lazimi ba tam an kace maka mun gane ko yawwa to yanzu sai mu zo zuwa ga kafin abin da mu dan yi wadansu istinbatat saboda ƙarƙashin aya wani lokaci ana samun istinbata ta wanda ɗalibin ilimi ya kamata ya hankalta musu shi istinbata in babu shi karatu gajarta ya kai kaga da an ka ce wa'adallahu sunan Allah da an ka kawo a nan yana nuna ba a zaɓi wa'adal azizu ba wa'ada kaza wa'ada kaza sai an ka zaɓi sunan Allah a araful ma'arif don a nuna maka alƙawarin nan ba na wasa na ba sannan kalima ta wa'ada jamhurin malaman lugha sun tafi cewa ana amfani da ita ne wato wajen alkhairi alkawali mai kyau kenan wa'ada kuma wajen alkawali na kyacewa kina alwa'id kyacewa ko narko mun gane kenan da kaga wa'ada alkhairi da kaga wa'ada ko da kaga wa'ad alkawali mai kyau alwa'id kyacewa waɗansu malaman lokaci suka fi cewa a'a da wa'ada shi wa'ada shi ne ake alkawali wajen kyacewa duk da yake shi ma wa'ada ana amfani da shi wajen alkhairi don saboda karfafa ma'ana a ce wa'ada na an ka kara ma'alif saboda karfafa ma'ana sun ka ce a'a shi wa'ada shi ma ana amfani da shi wajen sharri sai dai an fi galibi amfani da wa'ada wajen alkhairi hujja su wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama a gani nan kuma cikin suratul tauba ne Sheikh Abdul Latif Shuwairif رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين أتكين تصحيحات لغوية يا كاوان أما سوء حجة سنك آآ شي وعدد إنن بانا الخير بني an gane ko nan isti'ara ne an kai ma'ana aro na an kai kalma ce ta alkhairi an kai aronta aka sanya ta wajen kacewa sun kace kamar matsayin gece shiki gece alramma an gane ko yawwa matsayin gece shiki kamar kalma ta bushara wasu sun ce ana amfani da ita wajen alkhairi da wajen sharri wasu sun ce a'a wajen alkhairi da ake amfani da ita amma in ka gani ta wajen sharri aro na an kai kuma inda Allah ya ce bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim illa ladina ahadtum inda almasjidil haram a cikin suratul tauba mun gane ko to wannan abu na farko kenan ko na biyu sannan da ya ce wa'adallahu alladhina amanu suka yi imani ya shafe muta'alliq amanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir duk abin da ka imani da shi an shafe saboda an faɗe shi a wani wuri kinan ba bukata sai an maimaita shi wa amilu salihat suka aikata aiki nagari aiki nagari yana da sharuɗa guda uku ita as-salihat aslan ma sifa ce saliha kenan fi'la saliha wasu ka ce a'a ya cira ta daga sifa ya koma suna wasu ka ce a'a kenan wa wa amilul a'mal as-salihati ba sai ko mun fahimta ba to da inda ta kai ta kawo dai aiki na gari yana buƙatar sharadi uku a yi shi akan musulunci domin komi mutum ya aikata in ba musulmi bane ba ruwan Allah da shi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura abu na biyu a yadda sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta karantas man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun ko ba haka nan bane qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum ko ba haka ba kenan sai an yadda sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ta karanta wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu sharadi na na uku an gane ko ayi don allah duk abinda mutum yayi ko musulmi ne ko da kuma yadda sunna ta karanta sai yayi in bai yi ikhlasi ba a karba wannan aiki an gane ko kul inni umirtu an a'budallaha mukhlisan lahu din ko ba haka ba da sauran ayoyi na alqur'ani da sun kai bayanin wannan abu na gaba sai ce lahum maghfiratun wa ajrun azim in ka diba cikin littafin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur karkashin wannan aya wajen lahum maghfiratun sai yace ya kamata ana iya kawo suna a ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati al-maghfirata a larabce ya yi to me yasa an ka kawo maghfira suna sai an ka kawo jumla ismiya wannan ana kiran shi al'udulul qur'ani ma'ana in an ce udul ya shafi kalimomi ya shafi jumloli na alqur'ani a gabatar da wani abu me yasa an gabatar da wani abu ka jinkirtar da wani abu me yasa ya kamata a kawo kaza sai an ka canza an ka kawo kaza kenan sai an nemi bahas anil hikma was sabab qadra qadra ta'al bashariyya to da yace lahum maghfiratun jumla ce ismiya ita ko jumla ismiya tufidu thubut wal istiqrar tana nufi abu ya tabbata jumla fi'iliya kuma tana nuna abu yana maimaituwa in fi'ili mudari'i in fi'ili madi ne ya gabata in fi'ili amri ne ana neman aikata misali a asali tunda fi'ili madi yana fita daga ma'anarsa ta asali da fi'ili mudari'i da fi'ili amri wannan mun sha bayani shi in ka diba cikin ma'anin nahwu ya kawo fi'ili madi yana daukan ma'ana fiye da goma fi'ili mudari yana daukan ma'ana fiye da goma fi'ili amri ma al'itkan fi ulumin ƙura'ani ba musu ya kayan ɗaukan ma'ana sun kai talatin ko fiye da talatin da ‘yan kai mun gane ko to sai ce lahum maghfiratun ibn ashur ya ce sai kashi jimla ismiya allati tubidu subut lahum ya tabbata ga yesu maghfiratun gafara sai kashi na kira nan litta'zim dan gafara ce ta musamman wa ajrun kuma shi ma kashi na kira azimun mai girma kaga ma ya sifanta shi don ka gane nan a tankir huna yufidu ta'zim wa takfir yana nuna gafara ce mai girma kuma mai yawa kenan balagatu ta'rifi wa tankir fil qur'anil karim bahasi na mai yawa mun gane wannan abu na gaba sai ce lahum bai ce lahum wa lahunna ba domin alladhina amanu wa amilus salihati maza suna imani mata na imani innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ko dan qur'ani da sai da wanga ko ba haka ba kaga kenan akwai mu'minne maza akwai mu'minne mata to yasa bai ce lahum wa lahunna ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibil inas an rinjayar da bangaren maza akan bangaren mata ta fuskar bayani mun gane wannan ko to madalla kenan abin da yasa an kai uduli saboda a nuna maka gafarar tabbatatta ce kenan jumla sai ta zamanto tana matsayin jumla ce ismiya domin asilinta maghfiratun wa ajrun azimun lahum na sai an kai at-taqdim wa ta'khir to shi kuma lahum din nan da an ka ce me yasa ba a ce maghfiratun wa ajrun azimun lahum ba sai an ka ce lahum dan saboda a nuna maka ba mai samun gafara Allah sai mai imani wanda ya aiki na gari taqdimu ma haqquhu at-ta'khir fi dul hasr ban sani ko mun gane ba da wani zai samu gafara wanda bai da imani ana iya cewa maghfiratun wa ajrun azimun lahum kaga sai da mutum wani na iya samun gafara amma da an ka ce lahum su kadai an da gafara don mu gane wannan an gane ko kamar da an ka ce iyaka na abudu ba a ce na abudu ka ba me yasa an ka kaddama maf'ul misali a yufidul hasr kai kadai Allah zamu bauta ma to shi ma lahum maghfiratun su kadai ne suke da gafara don mu gane wannan an gane ko to anan kenan za mu fahimci cewa ilimi na alwaqf wal ibtida yana da alaka da ilimin tafsiri kuma musamman gashi mun kawo aya wanda take bada wannan misali ina fata an fahimta to yawwa nan da yace tafsiru sabab lil musabbab sababi zai fassara an gane ko abin da ya sabbaba domin gafara ita ta sabbaba shiga aljanna don mu gani larabcin da kyau ayan mu ta gaba har yanzu da cikin alwaqf wal ibtida wasilatuhuma fil qur'an al karim wasilatuhuma bil ma'na asafi na hamsin da uku aya wajen fadar Allah subhanahu wata'ala qala fa innaha muharramatun alaihim أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين bayan bani Isra'ila sun ce ma annabi Musa izhab anta wa rabbuka faqatila ku sai da kai da Allah ku yaki kaga wannan ya nuna raggaye na da musulmi sun tsaya ma Allah da sun kare da su amma saboda musulmi sun saba ma yau sun yi nisa game da karantarwa ta addini sun bar alqur'ani da sunna shi yasa kafirai suke azabtar da su وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا to ya akwai shirka akwai sabon Allah ai babu zance a ce nasara mun gane ko yawwa bai hana ka mutum na sallah amma shi na da bokaye waɗanda suka aiki da su musamman yan siyasa da masu matsayi da da 'yan kasuwa da har ma masu neman aure kaga mutum ma mai yana idda ayin ma shi ahli sunna ne amma in matsala ta samu ta yi karfi ya ga iske sai ya koma wajen boka sai ce kai da abin nan ai an ce ana iya tuba ko ko kai wannan shi bai ma yarda ma da shirka bane kaga daga nan ma kafirci shi ya tabbata ko da bai aikata ba domin wanda bai yarda da kafirci kafirci bane ya zan kafiri Allah kai mu tsari an gane ko yawwa aya ta 26 kenan to anan nan ilmul waqf wal ibtida yana da alaka da ilimin tafsiri kidan sunatuhu bi ilmi tafsir yace to faman qala min al mufassirina duk wanda ya faɗa daga cikin malaman tafsiri inna tahrima muabbad haramta ma bani isra'ila da an kai ardul muqaddasa muabbad har abada ne wa zamanu tihi shi ko lokaci na ɗemuwa da za su yi a cikin ƙasa arba'in na sanatin shekara arba'in falwakfu tamun waƙafi cikakke na ala ƙaulihi ta'ala wajen faɗar Allah subhanahu ta'ala fa inna ha muharramatun alaihim shi yasa sai an kayi wanga waqf ana kiran shi waqful mu'anaka rike da kyau waqful mu'anaka waqful mu'anaka mun yi bayanin shi shine mai digo uku uku gida biyu in ka tsaya akan na farko to baka tsaya akan na biyu in kuma ka tsaya akan na biyu to babu matsala sai ka ƙetare na farko amma ba a tsaya na farko sana a tsaya na biyu don ma'ana garki cewa to tunda ya ce tahrimin su har abada ne wa yabtadi'u zai fara arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fa yakunu ala hadha arba'ina mansuban ala zarfi kenan shi arba'ina sai zaman to mansubi na akan zarfi an gane ko zarfin zamani kenan tunda an ce arba'ina sana wal amilu fihi abinda zai yi aiki a cikin zarf ya ci huna wa man qala daga cikin malamai wanda yace inna zamana tahrim shi lokaci na haramtawa watihi da kuma ɗemuwa arba'ina sanatan kenan da ɗemuwar da haramcin duka suna da alaƙa da shekara arba'in an gane ko yace to fa arba'ina mansubun bi muharrama sai a haramtar da arba'ina kinan muharramatan arba'ina sana shi ma nan zai zamanto matsayin zarfu yake zarfin zamani sai dai al'amilu fihi muharrama wal waqfu ala qawlihi ta'ala yatihuna fil ard an gane ko qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard kama anna yatihuna fi mawdi'il hal kinan a wannan hali ko a wannan i'rabi sai ya zamanto ya tihu da matsayin hali yake fa in ja'altahu musta'nafan in kuma ka dauke shi magana ce ta daban jaza alwaqfu ala arba'in ala qawlihi 40 sana kidan in ka dauke shi hali ne nasu su waɗanda an ka ce muharramatun alaihim kenan ya tihuna sai da manto hali ne nasu tunda zamiri ne ma'arifa ce ma'arifa kuma aljumal ba'da al-ma'arif ahwal suki matsayin hali suki mun gane ko kenan in ka dauke shi magana musta'nafa kuma sai ka tsaya arba qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana an gane ko yatihuna fil ardi istinafina kamar ɗabi'a ce wadda Allah ya ɗora su akan ta yawo na suka a bisa doron ƙasa ko ina suna neman inda za su zamana amma saboda ba su da imani ba su da ɗabi'o'i na gari kullum korar su akai shi yasa Allah ce wa qatta'nahum fil ardi umama mun rarraba su a duniya ko ina kana samun su ba yahudi dan ci da a duniya mun gane wannan da kyau to anan bari mu dawo dan in ba an yi karatu ba wani bi an ka kawo misali wani ba zai gane ba misali in mun ka ɗauki fassara ta farko an haramta musu baitul maqdis ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum ku shiga kasar da Allah ya wajabta muku to tunda ba su shiga ba sai Allah ya ce misali an haramta musu ita wanda ya ce har abada sai ya ce sai ya tsaya akan muharramatun alaihim misali
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فإنها محرمة عليهم كنا الله يتي أن حرمت مسو بيت المقدس هل أبدا سيكتي أربعين سنة yatihuna fil ard shekara 40 sun kai suna dimuwa a bayan ƙasa in ka ɗauki cewa a'a da haramcin an gane ko in ka ɗauki cewa haramcin yana da alaƙa ne da shekara 40 shi haramcin to kinin sai ka ce قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة
أن حرم تابوس إتشكرا أربعين
يتيهون في الأرض كنا سنة إيموا أباين كسات أبي أسوتا muna gane da kyau ko kuma ka ɗauki a'a da haramcin da ɗemo shekara arba'in na kenan yanzu sai ya zama to duka abubuwa guda biyu da an faɗi na guda in ma ka ce muta'alliq bi muharrama in ma ka ce bi yatihu ne kenan an faɗi na ɗayan yana da alaka da ɗayan sai ka ce qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard
kenan da haramcin da ɗaya shekara arba'in na an faɗi na ɗaya ko ko an yi tanazu ibn suke cewa tanazu a cikin ilmin nahwu akwai tanazu bain al-af'al da kuma sauran su yana nau'uka daban-daban mutum na ibn ciki akan at-tanazu anwa'uhu asbabuhu wa asraruhu an-nahwiyya wal balaghiyya fil qur'an al-karim ko fi sunnati an-nabawiyya ko ko fi lughati al-arabiyya mun gane wannan da kyau yawa to anan akwai wata shubuha wadda ɗaliban ilimi sai sun yi hattara da ita shine cewa yahudawa sun san ba su iya canza alkur'ani amma suna ƙoƙarin canza ma'anoni wani lokaci su ce ƙur'ani ya zagi yahudawa a cikin ƙur'ani akwai al'arabu a shaddu kufran wani faƙa sannan kuma ƙur'ani ya ba da labarin annabawan yahudawa fiye da sauran annabawa to ina ne zage ki sannan Allah ya zage su su sun shi Allah ai bai zagi Allah ya karin ya zagi kuma Allah da ya halitta ka bai kushe ka sai dai aqidar ka in ba ta kyau Allah ya bayyana kuma ai Allah ya musu adalci ya ce laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana alaihim yasjudun annabi Isa cikin bani Isra'ila shi annabi Musa cikin bani Isra'ila ke ina na Allah ya zage su wanda in kai aiki na gari kai na gari ne in baka aiki na gari ba kuma kai ka ta kare ko mutane ka ga ba sa son mu'amala da kai bari zagin su ko kai bakin ciki ka dawo ka tambayi kan kashin wai wace ɗabi'a nake da ita wadda ba ta gari ba wadda take sa mutane suke gudu na in kana son kai kanka adalci amma sai ka zauna kai ta cutar mutane kuma ka ce ai mu'amala da kai yoshi mutane da su mu'amala da wanda yake cutar su ko yake zalunta su ba zai yiwa ba ka canza in kana canzawa to shi da da adam bai so ya haisu dai ya cigaba da cin amanar mutane kuma a cigaba da yarda da kai ai billahi lazi ko o ka batar da kai in mucin amana kake balanta na wani Allah Allah ya saka ka mun gane wannan to anan yahudawa suna daga cikin ayoyin da suke kasu shubuha sai su ce Allah ya ce ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum ya ku mutane na ku shiga ƙasa mai tsarki baitul maqdis kenan ƙasa ta abin nan allati kataballahu lakum wadda Allah ya wajabta muku sun kace cikin qur'ani ma Allah ya ce ya wajabta musu ita tasu ta sai an kace fa innaha muharramatun alayhim sai ce a'a ai Allah ce fa innaha muharramatun alaihim 40 sana shekara 40 na an karanta musu yanzu ta dawo halat eh dan haka yawa abinda nake son mutane su gane ko in ce mu gane gundarin nassi kadai ka ce ka fahimce shi idan an ka wurta so maka wata shubha baka san inda zaka da ita ba sai kun shirya makaratu in kuna shiryawa muna ga muku waɗanda abubuwa ne saboda mi saboda lokaci Tau, yanzu sai a koma zuwa ga raddi. Na farko cikin malaman tafsiri, kaga wasu sun tafi cewa fa inna ha muharramatun alaihim an haramta musu ita gaba ɗaya kwata-kwata, kaga gaba su kawo ta, tunda ba ba mai gyara su ta ba. To mutahi fa inna ha muharramatun alaihim arba'ina sana. Shekara arba'in da an haramta musu ita daga baya an halatta musu ita, wanda suna iya fakewa da ita. Ko ba ita ba, sai a ce musu to, na farko da an ka ce an wajabta musu ƙasar nan na za a fara raddi cewa an kai wala tartaddu ala adbarikum fatan qalibu khasirin an ce kasu koma baya sun koma baya kenan sun saba sharadi ko da Allah ya wajabta musu tun da sun ki shiga kenan laihi ba daga wajen Allah yake ba daga wajen su ne yake tun da sun ce izhab anta rabbuka faqatila to akwai walakanci da wuce wannan kenan kaga ƙarya suke daya dan mu gane da kyau mas'alar Filistin da Isra'ila kaga yanzu tana daga cikin mas'alolin da sun kafi ɗauka hankalin duniya wannan na farko kenan abu na biyu dama in an kai maka alkawali don wanga yana daga cikin shubuhohin da ake kawowa misali wagga shubuha tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi an kawo ta an ta yakin Uhudu kuma an ka kashe mutane sai shaydan ya ciyowa ba mutane cikin zuciyarsu yanzu ku kuna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi ajma'in kuma ku ne sahabbai kuma kuna akan gaskiya kuma an ce Allah na tare da ku kuma a yi kunga kare aiki da yawa yanzu mutane da ce ai ga mu kasashen musulmi duk muna a baya amma ga kasashen turawa nan sun yi gaba suna da komi kuma an ce Allah yana tare da mu eh to kaka abu na farko dan kafiri na cikin ni'ima ba shi ke nuna Allah yana son shi ba istidrajina walaqad arsalna ila umamin min qablik فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون don kuna muminai za a jarraba ku sai an tace ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب to cikin jaraba dan kuma kana musulmi ba a ce Allah ya ce bai jarraba ka ba duniya an jarrabe annabawa an jarrabe mutane na gari don haka dole sai an jarraba ku a tace a gane mai karhin imani da wanda imanin shi na tsakiya na da wanda imanin shi na bayana da munafiki ya bayyana da kahiri shi ma shi bayyana ce zai rinjayi musulmi an yi duniya dan ibtila'i kuma ko kahiri kake ƙarya kake sai Allah ya jarrabe ka fir'auna yace shine abin bauta wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghayri kai bal ma yace kai shine ubangiji kuma ma ko cikin alloli ma shine a ogan alloli fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la yace yahi Allah amma fir'auna bai ci daga jarabawa ta Allah ba wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون كما الله يتي ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك la in kashafta anna rijza la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani isra'il kaji kahidi musu la in kashafa Allah annabi sun ce la in kashafta anna rijza kaji wai wai yanzu annabi Musa da suka ce zai- zai yaye musu kuma ida shi zuwa ga Allah mana kaga akwai burbushin kahirci har yanzu tare da su kore ni mun gane wannan kenan jarabawa kowa sai an jarabe shi shi yasa da an ka zo yakin udu sai Allah ya ce wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu iz tahsunahum bi izni Allah ya cika muku alƙawari don kun fara kashe su amma matsalat hatta idza fashiltum sai da kun karagwance wa tanaza'tum fil amri kun kai jayayya wa asaytum kun ka saba to ki min ba'di ma arakum ma tuhibbun shi yasa Allah ce awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum daga gare ku ne wasu malamai suka ce saboda kun kun karɓi asra guda 70 kun ka ce a kashe muku 70 ku samu dukiya kuma za su yi shahada wasu suka ce a'a ku kun ka saba saboda kun yi jaya wasu ka ce a'a dama Allah ya kaddara za ku amshi waɗannan mutum saba'in kuɗin mutum saba'in to amma bai kaddar sai ya kaddara muku kuma wani darasi sai kun saba zai cika waccan kaddara tashi don saboda ku samu karatu biyu mun gane wannan da kyau kenan don haka ba a cire ma jarabawa ta Allah to anan su yahudawa da suke yada irin wannan misali a ce to me yasa Allah yake jarraba musulmi kasashen musulmai suna baya su kuma suna gaba a'a wannan sha'ani ne na rayuwa haka rayuwa ta gudana Allah yana jarraba kowa wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un Allah ce mun jarraba su da mai kyau da kuma as-sayyi'at na as-sayyi'at shine abin da yake bukata kai hankuri ba ana nufin Allah yana aikata mummunan aiki ba fa fara tansiyo wa nablukum bisharri wal khairi fitna muna jarraba ku da alkhairi abinda yake son ku gode ma Allah wa sharri da abinda ke bukatar ku yi hakuri don Allah bai aikata sharri to me yasa Allah jarraba su da mai kyau da mummuna wanda ba su so saboda mai kyau Allah ya baka mai kyau a gani shin zaka gode in ka kiya sai Allah ya jarraba ka da mummuna a gani zaka yi hakuri don wani jarraba ga sashi dawo shina nan yana so ya samu kuɗi shi ci gaba da mu'amala da ƴan mata da karuwai da gabdi sai Allah ya jaye kuɗi sai ga yanzu ya koma ustaz an gane ko in ya samu kuɗi ban zai yi wani kuma jarrabawa tana ɓata shi shi yasa ake ba da labarin wani HDN wani ɗalibin ilimi nan University Abdul Mumin an ka zo an ka hiddo sunayen ɗalibai bai samu jarrabawa ba sai ga suran Kirista ya hito can sama tsakiyar azumi sai ya kira mai fiya wata ce kawai ɗa biyu ya tura wai raddi na zai ma Allah Allah ya ba kirista yanzu ya ci- ya- ya- ya samu sama shi bai samu to azumin mi shi kai mun gane ko to kenan in baka cika alkawali ba ba matsala bane kenan daga gare ka ne abu na gaba muqaddarta fa innaha muharramatun alaihim 40 sana shekara 40 na dai an ka haramta musu ita mu dauki wannan amma dai can sun saba alƙawari kataballahu lakum bai tabbata to anan kuma sai mu dawo zuwa ga mas'ala shi masallacin Qudus lalle annabawan da sun ka gabata daga cikin bani Isra'ila suke ko ba haka nan bane irin su annabi Sulaiman mun gane wannan to amma yanzu inda tambayar take da Yahudawa da Larabawa asalin su dukkan mu da ƴan adam asalin mu guda ne amma ya hanka doka akwai lokacin da ƴan uwantaka take kusanta su Larabawa ƴaƴan annabi Isma'ila na annabi Isma'ila dan wane Ibrahima su Yahudawa ƴaƴan Annabi Yaqub ne Annabi Yaqub dan Annabi Ishaq ne Annabi Ishaq dan wane Annabi Ibrahima dan wane dan kane ne kenan to kenan nan cikin su ba wani da zai ce shi adda Baitul Maqdis ta fuskar jinsi amma sai a dawo zuwa ga ka'ida ta addini yanzu kaga capital babban headquarter ta kiristanci a duniya ina take ba America ba America su ƴan evangelical ne نعم ‘yan katolika su adda roma birnin roma da ƙasar italiya su kuma ‘yan kok su adda ƙasar misra amma dukkan su ba can ne hedikwata take ba ta kiristanci hedikwata ta kiristanci a duniya tana ƙasar filistini cocin da an kahe annabi isa can take can na kiristoci ke zuwa aikin hajji amma su tura saboda yanzu sun mallaki makamai da cigaban duniya sai sun ka kwace ma kansu kiristanci sun ka tallata shi domin annabi isa ba bature ingila bane ko na faransa shi ba yahudi ne don ya Allah ce wa id qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum shi yasa yahuda suke da tasiri ga turawa saboda addinin da suke bi daga yahudanci ya samu asali duk da yake akwai sabani tsakankanin su to fira tansiyo kuma su yahudawa sun kafirtar da kiristoci kuma kiristoci sun kafirtar da yahudawa to kenan yanzu kafital uku ne sun ka haɗe wuri guda addini uku ne kaga mu shine masallaci na uku a wajen musulmi baitul maqdis kuma zancen shi a cikin alqur'ani subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa mun gane wannan su kuma can cocin da an ka ayi yesu almasihu can take su kuma yahudawa sun ce nan ne za abin da za a aza minbari na na annabi suleiman a can a aqida su karshen zamani in za su yi nasara can ne abin nan zai sauka to kaga abubuwa duk sun shiga cikin juna duk sun shiga cikin juna amma su yahudawa kaga an hada yanzu bible an ce nuwo testament da ancient testament wannan dorin dogo zuna duk ƙarya ce su a wajen yahudawa kristoci kafirai ne a wajen kristoci yahudawa kafirai ne bari mu dan bada dalilai saboda da yawan mutane sun ce ai Allah ya ce wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ba wanda suka aljanna sai bai hude ko kirista baka gane qur'ani ba a'a wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan yahudawa sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai bai hudi au nasara au litanwi'i anan ka ji wasu tafin tafsiri tana nufin su ko kiristoci sun ce ba mu shiga aljanna sai mi sai kirista don ba aqida guda bace dalili kuma Allah ce wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab kenan da an ka hada rubo testament da an san testament mu musulmi mu tashi mu karanci aqidan su ƙarya ce su yahudawa wa junansu suna kafirtar da juna وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ويأتي ما بصاب أنيتا كانس كتك كرنت الملل والنحل نيبا الشيخ الثاني ذاك جاء أكيدون يهودا ودبن دبن دبن دبن دبن su ma kiristoci ba aƙida guda bace ga 'yan kok ga 'yan catholic evangelic ga 'yan evangelic protestant su ma suna kafirtar da juna a wajen protestant waɗancan kafirai ne a wajen catholic kuma waɗancan kafirai ne suna ce yan evangelic suna ce waɗancan bokaye ne shi yasa Allah ce wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma dhukiru bi fa aghrayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah akwai adawa tsakanin su waye ga maka babu adawa sabani da ba a so tsakankanin musulmi na akida amma sabani na fiqh wannan ba wani sabani bane fahimtar hukunci ne da nasi sai ka ce wai babu wai su ba su da sabani a suna da sabani amma wayo gare su yahudawan sai su haɗa kansu in za a zalunci musulmi ko za a zalunci wanda ba ba yahudi ba haka kiristocin sai su haɗa kansu in za a zalunci wanda ba addinin su yake ba Europe da ta haɗe ta yake ta karanta tarihin Europe sun yi shekaru aru suna hallakar da dubbansu wa juna 'yan Protestant da 'yan Catholic. Su ma Yahudawan sun yaki juna tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta wa la in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka inji Allah. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd. Sai ka zo ka ce kuma su kiristocin in za a zalunci musulmi sai su haɗa kai da su da Yahuda sai a zalunci musulmi. saboda alkufur millatun wahida wasu na ce hadisi na amma wannan hadisi ni har yanzu mallaman hadisi sun ce ba a gane shi ba magana dai ce to ina za babu to kenan wa junansu kuma abinda zai nuna maka kiristanci da yahudanci ba abu guda bane yesu almasihu annabi isa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim a wajen mu bawan Allah ne manzon Allah ne ko ba haka ba amma ba Allah bane ba dan Allah bane a wajen kiristoci kuma me yake dan Allah ne kuma Allah ne a wajen yahudawa dan zina ne wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima ya maryam laqad ji'ti shaw'an fariya kuma suna ma farin ciki da cewa sun kashe annabi isa wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam haddadi suke shi kuma kace wai duk addini duk aqida guda ce ba Allah ku barbata maka lokaci ku karanci aqidun su ku san su saboda ku yi musu raddi a ilmanci Allah ya kyauta to anan abinda zamu ci da su kiristoci da musulmi a dawo ma gaskiya masallaci na annabi Sulaiman muƙaddarta a tarihi misali su ce can iyayensu sun ka gina shi ko sai a ce to yanzu abin da za a yi idan mutum ya gina masallaci yana musulmi dan shi yana kirista dan shi yana da haƙƙi ga masallacin nan eh to shi kenan mushrikan laraba da suka yi ta jayayya da manzo Allah sai Allah ce inna aulan nasi bi ibrahima lallazina taba'u waɗanda sun ka cancanta a danganta su zuwa kai waɗanda sun ka bi ka aqida ka ba wanda ka aiwa ba dan annabi nuhu wutar jahannama za shi baban shi kuma shi na cikin ulul azmi na rusul matar fir'auna kuma aljanna za ta ga mijinta ga wurtaccen kafiri ne innahu kana aliyan minal musrifi dan annabi nuhu ya yi ce jahannama uban shi kuma ya ce aljanna annabi ibrahim baban shi azara ya ce wata shi ko ya ce aljanna kenan ga Allah ba dangantaka ba ce ta jini take aiki a aqida ku in ta zo da mutamu da mutum iri daya nan na ake kallo kenan to yanzu anan sai mu ce a'a da mu musulmi da ku da adawo annabi sulaimana wani addini yayi musulunci ne innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu alayya wa atuni muslimin annabi ibrahim wani addini yayi musulunci id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin annabi yaqub da ƴaƴan shi wani addini sun kai musulunci wa wassa biha ibrahim ko wa ausa wata qira'a ibrahim wa nihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun annabi yusuf wani addini musulunci yayi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi nuhu abul bashar الثاني wani addini yayi musulunci yayi watlu alaihim naba nuhin id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaikum ghumma thumma qudu ilayya wa la tunzirun fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajri illa ala allah wa umirtu an akuna min almuslimin annabi musa wani addini yayi musulunci wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin annabi isa wani addini yayi musulunci falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila allah qala al hawariyun nahnu ansaru allah amanna billahi wa shahadu bi anna muslimun ahlul kitabi na gaskiya mi sun kai musulunci wa laqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idha yutla alaihim qalu amanna bihi innahu al haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin don haka ba manzalar sallallahu zo da musulunci ba shari'a shi ce ta bawanta sauran annaba amma addinin musulunci shine addinin Allah shi yasa ce qul inni umirtu an akuna awwala man aslam nan awwala man aslam awwaliya ce muqayyada ni ne farko wanda musulunci cikin al'ummata shi yasa yace wa ana awwalul muslimin can karshen suratul an'am farkon musulmi a cikin al'ummata shikenan wannan shine inna ad-dina inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin to tunda duk annaba musulunci sun kai ku ba ku bi iyayenku ba wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad kenan masallacin nan addinin da iyayenku yadda an ka kwace makka ga larabawa da sun kace suna bayan annabi ibrahim ƙarya suka yi shirka suke yi kuma ba ku cancanci wancan masallaci ba m point and three da haka kan wani kirista ya zo ya ƙarya ko wani ba yahudi mun gane to Allah ya taimake mu to yanzu ayar da zamu tayi akan ta ta gaba cikin suratul ma'ida sai aya ta wato 31 kenan an gane ko wajen kissa ayyan annabi adam guda biyu inda ya ce fa'asbaha minan nadimin min ajli dalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a to wannan kissa tana buƙatar wani dan raskona shine cewa Allah ya ce watulu alaihim naba abnai adama bil haqq ka kira ba su labarin ƴaƴan annabi adam da gaskiya kaga qur'ani yayi bayanin harkon duniya halitta annabi adamu da ayansa farkon duniya ne sannan kaga manzo Allah sallallahu alaihi da ba annabin Allah bane da ba zai samu wannan labari ba isbatul risala kenan sannan wasu ka ce ai annabi adamu ba na tsatso bane ibnu atiya da kuma sheikh muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin cikin adwa'ul bayan yace wannan magana tana da rauni wasu ce a'a nan ibnu adam ana nufin ba ƴaƴan shi na tsatso ba cikin bani isra'ila na hujjarsu min ajli zalika katabna ala bani isra'ila tunda dukkan mu ana kiran mu ƴaƴan annabi adam ya bani adama amma zance mafi inganci sun kace a'a ƴaƴan shi na na tsatso an gane ko da shi shankiti da shi ibnu atiya sun kace dalili fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi dan ya nuna mai yadda zai sun kace a zamanin bani isra'ila ba a jahilcin da ake tuba da dan adam ba mun gane wannan ko to sannan dalilin da yasa kashe dan uwarsa hasada Allah ya faɗi an ce su kawo kyauta ba su kawo ba sun ka kawo iz qarraba qurbana bai ce qurbanai ne ba domin ya hankalta ma masdar ne ko kuma annakira huna litanwiya fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar dan uwa yace zai kashe dan uwansa wannan yake nuna cewa malaman sociology da suke cewa yawan mutane suna kawo fitina a ba ba yawan mutane ga kawo fitina ba zuciyar mutane ba ta da kyau na dan ƴaƴan annabi adam a wannan lokaci ba su da yawa a duniya sai dai a ce yana daga cikin yawan mutane wani lokaci in zuciya ta gurbata yana daga cikin abin da kawo fitina to daga cikin kuma abu waɗanda suke cewa idan ka kashe mutum don lahin shi zai kuma zuwa gare ka ko ba haka nan bane inni uridu an tabu abi ismi wa ismika wannan a'a ka koma da zunubi na na kashi na da kai ba wai duk zunubi na za ɗauka a ɗora maka an gane ko to rayuwar shi kuma ta kawata mishi dama in mutum da son sabon Allah to sai ya ji kawai bai son komai sai ya saba ma Allah amma karshe kuma Allah ce fa asbaha minan nadimin kaga ya kamata dan adam ya hattara to nan kuma fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu kistoshi suna kawo cewa an turo hankaka to shi hankaka na wasu na ce hankaka biyu na guda ya kashe guda ya turbuɗe shi to yanin guraban Allah ya ce gudana tana yiwa ya koya mai ba dole sai sun yi faɗa ba kuma tana yiwa ya koya mishi bayan ɗaya ya kashe ɗaya sai zama to guraban kenan annakira littanwi'i fa ba'atha Allahu anwa al-ghurab ko naw al-ghurab mun gane ko to yabhasu fil ardi yana tono a bayan kasa ashe kalma ta bahasi asalin ta a larabci tana nufin tono haka ne yadda ake tono a kasa a ɗebo arziki ko ruwa haka na ɗalibin ilimi yake tono cikin littattafai don ya zaƙulo matsaloli na ilimi ya ciro matsaloli na ilimi ya hiddo matsaloli na ilimi li yuri yahudan ya nuna mishi kaifa yuwari sau'ata akhihi yadda zai tufatar da dan uwan shi ashe qur'ani ya tabbatar da dan adam na iya ɗaukar karatu daga dabba don dabba ta ta koya mishi yadda ake yi sannan kuma qur'ani ya tabbatar da dabba tana ɗaukar ilimi ga dan adam yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum min al-jawarihi ashe ba nasaruna sun ka gane kada kare da sauran dabbobi suna ɗaukar ilimi har sun ka ba su formation da training har sun ka zamanto ana yin kare police dan sanda a qur'ani ya hada shi kare yana cikin wanda ake ba ilimi muna gane wannan to sannan kuma da an ka ce sunan shi qabila da habila waɗannan isra'iliya ce cewa sunayensu kaza wannan babu nasu wanda ya tabbatar da shi a iya sani na to almuhimmu da ya kashe dan uwansa fa asbaha minan nadimin sai ya wayi gari daga cikin masu nadama to kuma ya zo tabbata a cikin hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam annadamu tauba ko ba ka dan bane to me yasa ba ka tuban shi ba wasu sun ce a'a saboda nadama da yayi ba yayi nadama bane dan ya kashe dan uwansa asbaha minan nadimin yayi nadama ne bai san yadda ake turbin dan uwansa ba wasu kuma suka ce a yana dama akan kashe shi amma kuma ba da ikhlasi yayi bai cika sharuɗan tuba ba domin ba sharɗi guda na a gare ta ba wa shuruɗut tawbati ko annadamu alama fata inji mai ahallari wan niyatu Allah ya uda ila dhanbin fiwa baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka al ma'siya in kana mutalabbi fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha tana ga bai cika sharuɗan ba kuma Allah ya san wanda ya cika sharuɗa Allah ya san wanda bai cika ba almuhimmu cikin littafin al-waqf wal ibtida fi al-qur'an al-karim wa atharuhuma fi taqrir masail al-aqida as-safhata 285 yace ikhtalafa ulama malamai sun yi sabani fil waqfi ala qawlihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu ta'ala fa asbaha minan nadimina shin ana waqafi ko ba ai waqafi ala qawlaini akan magana biyu al qawlu al awwal magana ta farko annahu la waqfa huna sun kace babu waqafi bal tusalu ana hadawa wa yuqafu ala qawlihi min ajli zalika kenan su a wajen su za a hada misali
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك
mun gane ko sun kace ba a tsayawa matsun sun kace a'a waƙafi da ayi sai a ce fa'asbaha minan nadimin
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ila akhir aya mun ji magana to in mun ka dauki wanda sun ka ce babu waqafi alqaul alawwal kenan wal ma'na kenan su a wajen su anna alqatila asbaha min an-nadimin min ajli qatl akhihi yayi nadama saboda ya kashe dan uwansa aw min ajli adami ma'rifatihi kayfa yuwari sawata akhihi bai san yadda zai wato boye ba al'aurar dan uwansa ma'ana yi masa kabari su ko wanda sun ce ba a haɗawa wa wajhul qawlu thani an gane ko magana ta biyu annal qawlu min ajli zalika muta'alliqun bima ba'dahu yana da alaka ne da abin da yazo bayan shi wa huwa katabna shine kenan ka min ajli zalika katabna asalin magana wato من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أي كتبنا على بني إسرائيل من أجل ذلك فهو تعليل للحكم إن من روكي ونن سيكوما إلا تيتا حكمتي با تكشت دان uwansa ba koko bakin ciki akan yadda ya kasa sanin yadda zai turbude dan uwansa fa huwa ta'lil lil hukmi min silatin li qawlihi katabna ya an ce min silatin ma'ana muta'alliqun ne kina da alaka li qawlihi ta'ala ga fadar Allah wa katabna mun gane ko to wannan waqfu wal ibtida' yana da alaka da ilimin aqida aqida aqida yace alqaulul awwal magana ta farko muwafiq kenan muwaf muwafaq alqaulul awwal fihi muwafaqatun akwai dacewa li qauli man yanfil hikmata ga wanda yake kore hikma wa ta'lil da kuma bayyana sababi ko sanya abu sababi fi af'alillahi ta'ala a cikin ayyukan Allah sai sun ce ba a cewa Allah yayi kaza don kaza yayi kaza don kaza sun ka ce malam ya ce wa hum amatul jabariya su ne 'yan jabariya min aljahamiya wal asha'ira da kuma asha'ira wa man wafaqahum da sauransu mun gane ko shi yasa sun ka ce kawai a ce min wato fa asbaha min nadimin min ajli zalika kenan min ajli qatl akhihi ko min ajli annahu asifa ala annahu la ya'rifu kayfa yuwari sawata akhihi shi kenan wai hujja su kenan ko kuma minhuma yayi bakin ciki ya kashe dan uwan shi kuma gashi ya turbude shi duk guda din sai ka hada amma alqawlu thani magana ta biyu fa fihi isbatu ta'lil fi af'alillahi ta'ala ya nuna ya tabbatar da akwai illa a cikin ayyukan Allah wa zalika annal annal hukma kana li illatin wannan hukunci ya kasance saboda wata illa ne wa hiya ma hasala baina ibnai adam abin da ya faru ne tsakanin ƴaƴan annabi adam min qatl ahdihim al-akhar saboda ɗaya ya kashe ɗaya wa hadha huwa qawlu ahli sunnati wal jamaa wannan shine magana tami ta ahli sunna wal jamaa fa af'alullahi ayyukan Allah hiya li illatin maqsuda akwai wata illa wadda an ka nufata wa hikmatin azima akwai hikmomi kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum kaga Allah ya bayyana sababi da kansa kuma inda Allah ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibihi kuma ayoyin da suke nuna wannan suna da yawa kenan kaga kenan ana tabbatar da illa a cikin ayyukan ubangiji subhanahu wata'ala mun gane ko da wannan ne da a samun qiyasi shi shi sama ilmul maqasid da ilmul hikam ya ginne akan mi akan bayyana illa ta hukunci ko sababin hukunci in ba haka nan ba da babu qiyasi kaga shari'a sai ta rubuce a Allah kuma a ce yayi abu babu dalili a wannan bai dace ba kai kanka in za ka yin abu galibi ai da dalili kake yi abinda baka yi ba da dalili sai in dole ta saka ba eh yanzu in gobara ta kama sai ka ruga da gudu ba cikin ka san dalilin da saka ruga da gudu ba harka ta ka gudu ko shi ka san dalili don harka za ta cin ba ko ba karan bane ha wai batu to nan da yace wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa li na'lama an-nunu huna lit-ta'dhib ba ana nufin akwai alloli da dama ba li na alama don musu Allah mu sani sannan nan li na alama bayan rufin Allah ya ƙara sani ba a'a ya bayyana ilmu zuhuru ake cewa an gane ko don Allah bai ƙara wani sani don ya san wanda zai biyo da wanda ba zai biyo ba irin waɗannan ayoyin sai a yi hattara da su thumma ba'athnahum li na'lama ayyul hizbayn ahsa lima labithu amada أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين بعد الله يسني بني شيء يسا الله بايا كمر كودا الله يجرب علم الظهور أكي كرنش شيء يسا كجا الله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور سيكا جملة اسمية وتكيون علم شيء تبتتيني يا سني باوي شامل لجميع الأزمنة mun gane wannan ko yawwa to yanzu mas'alan mu ta ƙarshe wanda za mu ɗauka sai wato aya cikin alwaqf wal ibtida wa fil qur'an al karim wa atharuhu fi taqrir masail al aqida a safhata 55 duk da yake bai dauke ta a matsayin mas'ala ba ta aqida amma ya kawo ilmul waqf wal ibtida yana da alaka للتمييز بين المعاني المختلفة أنا ينشني دان سبودا أبين معنوني دبن دبن لأن مع معرفة ال... لأن معرفة مقاطع الكلام دومين غاني مقاطع الكلام عند مغانا تينكي إنما تكون بعد معرفة معناه دومين إن كاسم معنى شيء kenan in ka tsaya ka san dalilin da yasa ka tsaya ban san komai mun gane ba yace to wa atharuhu fil qira'at ilmul waqf wal ibtida yana da tasiri a cikin ilmul qira'at ilmul qira'at kenan nan cikin nan na aqida ne amma sai ba da misalin shirki da tasiri a cikin mi a cikin ilmi na alqira'at sai yake cewa wajen fadar Allah inda Allah subhanahu wataala yace wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi ko wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas an gane ko to wannan aya tana da kira'o'i daban-daban in muka duba wato imam alkisa'i ina fata ana fahimta ta shi ya karanta wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi an gane ko to bayan ya karanta annan nafsa bin nafsi sauran kuma sai ya karanta su wala ainu bil aini wal anfu bil anfi wal udhunu an gane ko wal udhnu bil udhuni was sinnu bis sinni wal juruh ina fata ana fahimta ta yawwa kidan kaga imamul kisa'i yana karanta annan nafsa shi kadai ne ya karanta da ni da fatha da ba duk qurra suna karanta an nafsa shi da fatha amma shi kisa'i duk abin da biyo bayan nafs sai ya karanta shi da mi sai ya karanta shi da dhamma kenan sai zamanto jumla ce ismiya mustaqilla tunda annan nafsa bin nafsi annanin jumla ce kenan annan nafsa bin nafsi wato khabar take nema annan nafsa bin nafsi qisas sai kuma wal ainu bil aini wal udhuna bil udhuni wal udhunu bil udhuni was sinnu bis sinni wal juruhu qisas sai zamanto shi qisasin ko ka kaddara khabar ne na wadancan duka jumlolin ko ka kaddara mako wace nata khabar kin a qira'ata wa ta imam al-kisa'i masha Allah to idan muka dawo a ƙira'a ta ibn kathir da abu amr ibn al'ala al-basri da ibn amir al-dimashqi da kuma abu ja'far al-madani su kuma sun karanta tun daga wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bisinni an gane ko to wajen wal juruha qisas sai sun ka karanta wal juruhu sai zaman to kenan su a wajen su ibnu kathir da abu amr da ibnu amir da abu jafar sun yi atafi annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruhu sun karanta shi wal juruhu wal juruha sai sun karanta shi wal juruhu sai zama to wadancan duk ma'qufun na kana iya kaddara musu khabar nasu kenan shi ko wal juruhu qisas sai ya zama to shine mubtada da khabar kenan jumla ce ismiya an kai ataf akan jumla ismiya tunda annan nafsa bin nafsi ka gane ko wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni ko baka nan bane to wal juruhu qisas jumla ce ismiya mustaqilla sai ayi atafin ta da waccan sauran qurra kuma sun karanta wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas ko ba karan bari hadda juruha din sun karanta shi da abin nan to to kuma kisa'i yana daga cikin masu karantawa da dhamma wal udhuna bil udhun shi imamu nafi shi ko shi na karantawa wal udhna yayi mata sukuni an gane ko yawa to anan ina na waqfu wal ibtida yake da abin nan in mun ka dauki kamar qira'a ta kisa'i da yace annan nafsa bin nafsi an gane ko fa hadha tamamun indahu idha nasaba wa hiya qira'atu nafi' wa asim al-amash wa hamza wa man qara'a wal 'ayn bil wal 'ayn bil 'ayn فرفعها ورفع ما بعدها فالوقف عنده أن النفس بالنفس كنا قراءة كسائي وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس سيكت آية والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص sun ka ce to shi tun da ya bambanta tun da jumloli ne kenan shi a wajen kisa iba ka hadawa to in mun ka dauki kuma waɗanda misali suna da biyu kaga qira'ata ibnu kathir da abu amr da ibnu amir da abu ja'far su sun karanta wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni ko ba kanan bane to su anan zaka tsaya sai ka tayi wal juruhu qisas amma wanda sun karanta wal juruha sai ka hada wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas nan ne zaka tsayawa to menene bambanci sun ka ce in mun ɗauki ƙira'a ta kisa'i an gane ko kenan tana nuna annan nafsa bin nafsi shine a cikin at-taura wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi amma wal ainu bil aini sun ka ce wannan ƙira'a tana nuna shari'ar su ba a sa wannan muqayasa ba kenan cikin kamar intiqali na an kai daga shari'at at-taura aka zo ga shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ka ce to wannan waqafin da ya bambanta da kira'ar da ta bambanta shi ya nuna kenan su bari isra'ila annan nafsa bin nafsi gare su ina fata an fahimce ni amma wal ayru bil aini to a kira'ar kisa'i ya nuna kenan a cikin shari'an mu ne an ka an ka kawo shi ban sani ko mun fahimta ba shi yasa sun ka ce fa ala qira'at fa ala hadhihi al qira'a al ainu bil aini ibtida'a hukmin fil muslimina wa yuj'alu ma kutiba alaihim fit tawrati annan nafsa bin nafsi ban sani ko mun fahimta ba yawwa to don haka waɗansu malamai sun tafi akan wannan wasu kuma suna ganin a'a dukkansu an shar'anta musu wannan mun gane ko cikin attaura an shar'anta wannan ko da an yi qat'u nan saboda hukuncin ya bambanta an hankalta ma hukuncin kisa daban hukuncin kuma kisasi wanda bai kai kisa daban ba shi yasa sai an ka bambanta wasu kuma suna ganin a'a an shar'anta musu amma dan a nuna muna mu ma an shar'anta mu shi yasa an kai qat'u tunda annan nafsa bin nafsi an wajarta musu shi kuma mu ba an faɗa muna ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum alqisasu fil qatla ba sai ko mun fahimta ba to kina alwaqf wal ibtida yana da tasiri da ilimin qira'at kamar yadda mun sha bayani a cikin littafin wasilatuhu bil ma'na kuma gashi nan shi ma wannan dan uwa alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al aqida shi ma ya kawo shi kuma ya ka alaka shida tasirin ilmu waqf da ilmul qira'at mun gane ko yawwa dama kuma cikin shi yake a yi dama ko alaƙar shi da shi to yan uwa ga dukkan alamu dan ya kamata mu ja burki abinda muka faɗa ya zaman tori dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh